إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markaz ahalin sunna wal jama'a wanda ke ungwal karkada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar. Yau muna talata 25 ga wata na Muharram hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya dace da ga wata na muharram hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya dace da ishirin da hudu ga watan tara shekara dubu biyu da sha tara na kallon yau insha Allah yau za mu yi darasi na shidda a cikin littafin bulogul mara darasinmu na shidda a yau insha Allah muna cikin dai kitabul wudu abin da ke da alaka da arwala ko kitabul tahara muna babul wudu hadisi da zamu tashi a yau shine hadisin Abu Hurairah radiyallahu anhu وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثى الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل متفق عليه واللفظ لمسلم أبدا لك وانا رواية أبو هريرة والإمام البخاري يروي ذلك إمام مسلم هنا بعد الأبار سوى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبو هريرة كتوى يجي من ذا الله صلى الله عليه وسلم ينا كتوى ينا كتوى إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين الأمة ذات زوجوا بكيامة suna masu horin goshi da horin ƙawahuwa da hannuwa gura farai asali abu ne wanda ake samu a huska ana yi wani suna a goshin doki wani hori da ake samu a goshin doki shine gurra na haka yi tsayara da shi akan nan huskan mutane kuma a tahaji abinda ake samu na hori duk aka samu doki mai hararan kawahuwa wajen tsayuwar shi za ka ga harare kankoshin shi da hori to wannan alama ce wadda wannan al'umma za ta zo gobe kiyama a hilin kiyama ta nan za a ware wannan al'umma na za mu zo a hilin kiyama da wannan alamu na hori guda biyar kenan na kawahuwa da hannuwa da goshi kuma yake gaya maka wannan hori da za a zo da su min asarar wudu gurbin arwalla kenan alamu na arwalla da muke wanke huska da hannuwa da kawawa wannan haske gobe kiyama da shi za a gane wannan al'umma gobe kiyama wani shi ya kawo dalilin da sahabbai lokacin da suka wa manzon Allah sallallahu tambaya da yake magana da yayi burin ganin yan uwan shi wanda yace ku suka ce ya rasulallah mu ba ‘yan uwanka ba ne ba ya ce ku sahabbai na kuke ‘yan uwana wanda ba su zo ba al'umma ta ta baya an su mai tambaya yaya za a yi ka gane al'ummar da baka gani ba gobe kiyama yake musu tambaya zan tambaye ku idan yau mutum yana da doki mai hori guda biyar a cikin dawakai baki kirin di yawansu nashi ya ɓace suka ce a kenan wannan ita ce al'umma da duk wannan hilin kiyama ta haka zai gane zai bambance al'ummar shi kuma a nan shi ne alama ta zai shayar da su da tafkin alkausa illa haɗarin wasu za su je da wannan alamu na wannan al'umma wannan alamu na aikin alkhai na arwala amma duk da haka ya ce za su zo shan ruwan tafkin alkausar amma zan ga ana kaɗe su ana kore su yadda ake kore bataccen rafi ta saboda addinin da na zo da shi sun canza sun sauya ana bayar wani shine hadarin bid'a da ake gudun mutum ga je gobe kiyama ga kai ga manzon Allah sallallahu alaihi kana kallon shi abin da ke wata da ma ka gan shi to ga kai ga shi kuma a wurin da yake daga an sha an kare kishirwa amma a kore ka a kade ka Allah kiyaye to wannan sune alamun wannan al'umma a hilin kiyama sai yake cewa famanista ta aminkum an tula ghurratahu falyaf'al wanda ya samu damar tsawaita gurrakin shi wurin goshin shi to ya ƙara ya tsawaita shi falafa ya yi wannan malamai na hadisi da jimawa shi asalin cikin masu ruwayar mu'ayin almujamir iya bayanin shi kan shi bai kawo ruwayar cikin masu kawo ruwayar wannan kalama ta ƙarshe suka ce wannan magana na famanista ta aminkum an yuki da wadato bilafa an ya ci ina shakka shin magana ta manzan Allah ce ko ko abu huraira ke wannan bayani bayan dai kamar da cikin musamman imam ahmad bayan binciken malamai kan mas'alar hadisin ya tabbata cewa sun tabbatar har ma malaman hadisi suna kawo hadisin mudarar ta wannan misalin hadisi abu huraira mai kalma mudaraja a cikin hadisi a yi daraji ana ba da labarin misalin manzan Allah ce kaza shi mai kawo labarin imma tafsiri ko ƙarin bayani sai ya kawo maganar shi sai sa imma a tsakiya imma a ƙarshe don malamai hadisi masu ƙwarai matsayi cikin suna zaƙulo irin wannan abun ta dalilai da yawa to wannan iya daga cikin hadisai ta mu'min kalma mudaraja wannan kalma ta ƙarshe abu ya kawo ta ne ƙarin bayani ne kuran ya kawo don kuma ba mu sun bincika an aka ce kurra ana yi tsar tajid farin hannu ko kawawa kana iya karawa ka shiga nan damtse ko ka shiga fabriko to shi ko shi ina kai za a wanki sun saka nan ko wuce aka wuce kwanan kwanan an wuce gemu ya kirgi to ya ce ya za a yi tsawaita gurra to dama abin kenan akwai matsala bayan can da magana ba tabbacin ce a kurin jabo rera ya yi magana ne kurin ƙara don an samu shi aikace yana ƙara iya shigo damtse wajen arwalla iya shigo kwabri wannan an ce ba cewa ba wani manzana da ta shi ne yake neman ƙara adon shi kura saboda an samu na ga cikin wata ruwa shi da faruka ne iya irin adon shi ya kake arwallar shi iya ɗan shigo nan a cikin mabatan daga faruku ne iya tsaye kai ki sai ga abu huraira iya arwala da ya zo da ya zo damtse da ya zo murfak wuyan gwiwa hannu ya ga abu huraira ya wanke har damtse shi ya ce mun haza abu biyu abu huraira biyu na abu huraira ba zan abu laifin nan ya ce an tun hawa na bin faruk kana nan da in da san kana da da bayyana Allah ba kinan shi ma an sha mai kai abin iya sai kayan daga shi kinan wani abu ne na shari'a shi kuran dan ce inda na san kana da bayyana ka kenan ana ana dan ana damun shi akan abin da yake a cikin wannan fa'inta ce ta Abu Huraira a takaice huce guyuwar hannu ko huce idan sauda arwala shi ta duk da kamar sai Imam Malik wasu Imam Shafi suna ga balahi bane ba Imam Malik haka ina ga irin su bin ba su albani don wani gaskiya suna ga ba wata hujja ta tsawaita tsaya inda aka tsaya kurin shi abin da ya kari gaskiya ka tsaya inda aka tsaya kurin kaka shiga ƙari akan abin ƙari ne to nan mu dai anan muna cikin magana arwalla ka wannan ruwaya cewa dai kenan arwalla ta da muhimmanci kenan mutum ya tsaya ya cika guraben arwalla wanda gobe kiyama alama ce ta rarrabe wannan al'umma za mu zo hilin kiyama insha Allah muna hori guda biyar haske na wuraren arwalla haka na arwalla tana da daraja wadda tana cikin aikin da za a je hilin kiyama da alamar shi magana kenan kuma sai wannan magana dai akan haka sai hadisi na gaba na cewa wani aisha ku wani aisha radiyallahu anha qalat كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله متفق عليه aisha radiyallahu anha take ba da labarin cewa manzon Allah sallallahu ya kasance yu'jibu tayammum aiki da dama iya birge shi iya san kwarai aiki da dama fitana fitana ulihi cikin sa takalmin shi iya har sa dama wata rajulihi hatta wajen tsehe gashi tsehe kai shace kai iya fara shace bangaren dama kai ko aski zai ya hara dama ta ce wata wuri haka tsarki shi arwala ce wanka ne yanayi da dama kai sai ta rihe da gaman bayan ta keɓance wani wuraren ita ce wa fi sha'ani kulli dukkan malamarin shi ya yi da dama wannan an ce amina ba da takasis bayan an ambaci wasu wurare suka duka ma lamarin shi ma bane sananne abin da yake na banda najasa bangaren najasa yana gabatar da hagun a kan shi amma sauran ayyuka yana gabatar da dama illa nan mas'ala da ake kawo ta maganar zobe zobanya wanda ganin ake kawo manta abin da ya yi aikatawa sawa a dama daga zobe ne ake ɗaukar sa mantar a dama yayi to amma ba laifi ba ne don mutum ya sa hagu yanzu suke ɗauka sawa a hagu amma ana gani ahalu sunna ba ahalu sunna ba wajen sawa a hagu kamar daga cikin littafi na imamu turmizi shimal muhammadiyya ya kawo hadisai tabbatattu wanda cewa manzana sallallahu alaihi ya sa zobe a ko'ina ya sa a dama ya sa a hagu shi don haka ja'iz ne a sa a ko'ina ba wani aibu ka aiba da wanda ya sa a hagu illa wanda ya yi ya yi so dama a nan sarasa sa zai kan yi abu don kada a ce laihi ne an wani ya yi kenan idan mutum ya ba ta laihi ne ba sa kwasu na ce ya tabbata ya karuwa wani zama tabbatattu wanda ya sa abin kin illa hali da ya zo karara ya hana sa zobe a yatsa biyu ko a yanakin ne kenan ya hana sa zobe a wannan ta tsakiya da wannan manuniya wannan an hana sa ya zobe a cikinsu wannan hani ya zo akan hana sa zobanya a dogon yatsa ta tsakiya da manuniya wanda shekarar annabi sallallahu alaihi ya hana yin haka to nan kenan me muke magana muna magana kan arwalla sai aka zo da wannan ruwaya wadda bukhari ya kawo muslim ya kawo ta annabi sallallahu alaihi wasallam me kuke magana ta taunawa kurin ya tsabi aka ce wannan ta tsakiya me yake ce alusta wa sababa alusta wannan wa sababa da wannan zagiya yin wununiya su biyu ne aka hana a sa zobe a cikinsu wannan hadisi da makaranta mun zaba shi kurin ma'ana ta kenan idan mun zo magana muna magana arwalla kenan ana so aiki da dama hatta a cikin arwalla da dama ake farawa magana kenan sai hadisin abu hurairah radiyallahu anhu ke cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضعتم فابدأوا بميامنكم manzon sa ruwaya ce akhraju al-arba wa sawa ibn khuzaimah kina afta arba kan da man abu dawud sa'i tirmidhi ibn majah kuma ibn khuzaimah hadisin sahihi tabbas manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce idan tawadda'tum idan za ku yi arwala fa bada'u bi yaminikum ku hara da dama dan dai hujjoji ne kika maka ta farawa da dama magana kenan sai ya kawo ruwaya ta gaba aina ne wa an al-mughira bin shuba anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda famasaha bi nasiyatihi wa 'ala al-imamati wal khuffayn mughira ke bar labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi arwalla a wannan arwalla da yayi famaza bi nasiyati ya shahi aka ce nasiya asali gashin gaban kai gashi na gaban kai shi nasiya bana ne ba kokon kai a gashi na gaban kai na goshi na goshi na gaba nasiyatin kazibatin khati'a wannan arwala da ya yi ya shayi wannan wuri kuma wa'alar imama haka ya yi shafa a kan rawani walƙufai ya yi shafa a kan hufi guda nan maganar cewa wani abin wasu na ɗaukan cewa ya shahi da rawanin ya shahi gashin gaban kai kuma saura kan rawani ya ida kenan ya yi shahi rabi kai rabi a kan rauni na amma kamar da shi wannan cikin taujir haka aka dama cikin malamai na ƙaimin ƙaim na cewa mas'alar wannan ruwaya abinda kun suke karantar da mu ya yi shahawa a kan wannan ya yi shahawa a kan gashi ya yi shahawa a kan rauni ya yi shahawa a kan ma'ana hufi guda biyu idan muka ɗauka ma ce domin abin da ya tabbata da wata ya shafa a kan rabin don akwai zama ko masu masu ganin ma inkarin shafa kan rabin gaba ɗaya suna gaba yi dole ya tabbatar ma ya shafa a kan rabin shi kaɗai ma ya sha kan rabin shi kaɗai ya shafa a kan kai abin da aka ba a samu ba ya shayi kurin gaban kai kaɗai ba tare da ida kan sauran shi ne ba a samu ba ya ce a ƙarƙashin wannan wajen maganar tafsiri famsawa bi ru'usikum wannan kalma ta bi ru'usikum malamai na lura na magana ba'u tabi'id ce wani abu daga ciki ko kai ko gashi goma ka shawa kaɗan shawa kaɗan ma shawa kai ta yi kan wani abun wannan aiki da fasar ƙur'ani da ba sunna idan an ɗauko suna magana wannan magana ba ta samu dan ce ba sama ba za ya shawa akan ya sha haka dan guntun kai duka ya dai gaba daya ko akan rawani yace wannan magana an samu su malama su wannan ra'ayi masu inkarin shawa na ka akwai ruwa ta mulka ta masu takin wanda littafin bulugun maramun nan taliki na farkon da yake da shi yace Umar ha addu'a Allah kai tsarkake wanda ya ga shafa akan rawani ba ta yi ba abu ne tabbatacce ba ke turutun sahabar da masu inkarin haka daga za a shawa ba kaba saman kai ba ya tabbata a sunna shawa a saman rawani kurin ya shawa kan rawani daman shawa a kan kai abin da ke da magana masu ganin wani tabi'in dan haka ma kai kurin ya yi wanda ba a samu ba na wasu salama ya shahi bangaren kai ko rabi ko gaba kaɗai a'a in ma rawani in ma kan gaba ɗaya ko ana ruwa masu kakan cewa rabin inda yake da ba gashin ba rawani ya shahayi gashin kuma saura ida a kan rawani amma kudan rawani gashi kadai na gaba ya bar saura ba samu ba don haka dai kowane ya tabbata shawa a kan rawani ta tabbata nan magana ta mata masu hijabi masu kan samu nan hari tana cikin jama'a shawa ta arwalla ita ma tana da dama ta yi shawa akan hijabinta kanta arihi ba sai ta sun ce a kanta ba ana walladin ɗaya ne tana dama ta kan mace an ba na wajen dama ba dai maganar mace wadda ba ta buɗe kanta ba a cikin jama'a mata ma suna dama su yi shawa kan hijabu ko kan sujikon zamuci wanda ya ruwaya imam muslim ya tabbatar da wannan wa'ida wannan wa'ida wa an jabir radiyallahu anhu fi sifati hajjin nabi sallallahu alaihi wasallam hadisin jabir bin abdullah a cikin siffal hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam kun san an ci babu wani sahabi da ya kawo siffar harshen annabi salama a dogon a wuri guda labari guda kamar jabir shi da kota tun daga madina dalla dalla iya bin annabi salama dinyan da ya tun mutu daga madina har sai da aka dawo aka warware a ruwa ya guda musu da kawata tun daga wucewa daga madina an hutu an zo ya sallar azhar kaza ya zo zurfi da fa kaza ya yi kaza a hanya an zo maka ya kaza ya taba fi kaza ya sa ayi kaza ya sallar kaza an huta rana ta ya warware wasu warware wasu ba su warware ba an huta mina lokaci kaza an sallar mina kaza an jar dille dille har karshe ne kawo a ta babu hadisi man yi tsawon su fa haji kamar hadisin jabir to anan sai ke cewa kiran nan ya ce maka jabir wata ruwa daga jabir cikin siffar hajji na masu salama wani ga maka wani malami hafiz bin hajar rahimahullah wannan littafi ya yi shi littafi ne na hadisi amma akan fikihu ba wai hadisi kuna na gama sai ya dauko dogon hadisi sai ya dauko ɗan jumla da yake so ya wata magana wata mas'ala a kanta an kariwa littafin tun ba ƙarshe babu magana shi ko ta wani ko wani ce a kurin hadisi ga maka ko wani kuma mai ganta ba dai da abin da zai kawo matsala ya ce ka maka ta bangaren ruwaya hadisi ya ce kaza duk zai na fikin amma da hadisi zai kashi duka ba ra'ayin wani sai yanzu ya so ka maka matsalar harawa maganar tartib sai ka wannan ruwaya ya ce maka hadisin jabir a cikin sun hajji na salama a ciki sai ɗauko ƙar jabir ya ce kenan annabi ya ce ibda'u bi ma bada Allahu bi akhrajahu an-nasa'i hakaza bi lafaz al-amr wa huwa inda muslimun bi lafaz al-khabar wannan ruwaya ta kuhara da abinda Allah ya fara me kenan ya ayyuhal ladina amanu إذا قمتم إلى الصلاة فغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين da mai Allah ya fara da huska ko ya yi maganar hannu ya yi maganar kai ya yi maganar kafa kenan kai ma sai ka jero daga inda Allah ya fara nan manzo Allah kana ce ku hara da abinda Allah ya fara Allah ya da ya ambaci huska tukwane ka hannu kirin zai arwalla dole a fara daga fuska fara da kawa ta ce mace kawa daga sama da kawa ta kawa ta ko daga hannuna ta abin ya zo a jere yanda Allah ya ambata haka kamata kamar zaka arwalla ka fara haka to nan wannan lafazi ya ce maka na kalmar khabar shi ne manan nan iya ne kamar lafazin amar na ibda'u ina ko umarni ibda'u ku fara da abinda Allah fara haka yake cikin ruwan nasa'i amma ruwan nasa'i da ta zo da lafazin ibda'u ga Allah bi bata inganta ba ba shi da inganci abinda ya inganta sai addama amma shi ma ce maka huwa inda muslimin bi lafazin khabar a lafazin muslim ya zo da lafazin khabar na labari me yake ce a can sai lafazin ta ke abada bima bada Allahu bihi na bage ta zan fara da abin da Allah ya fara akan menene inna safa al-mutu bi sha'ir al-layn nan a cikin kayan malamai shi ne an hayi da maki me ya kawo maganar aikin haji da maganar alwala can shi Allah annabi ya yi maganar fadala Allah subhanahu wa ta'ala kace inna safa wal mutu bi sha'ir Allah inna safa wal mutu bi sha'ir Allah saboda mun tsaya cikin sha'ir Allah ai Allah ce inna safa wal marwa sai da kan safa kamarwa annabi annabi zalla bake ni da zai fara sa a yi shi bayan manzo Allah ya kare tawafi na Ka'aba da ya zo Makka da ya shigo tawafin farko da ya kare tawafi da ya sallar raka'a biyu to yanzu ai akwai safa da marwa kana iya cewa ka fara daga marwa ka zo safa to wannan shi ne manzo Allah ya kawo kan hujja tunda Allah subhanahu wataala Allah ya ambaci safa to kai kamarwa sai manzo Allah ya ce ni ma zan fara da abin da Allah ya fara tun Allah ya fara ambata safa yanzu zan fara sa'ayi daga safa ta kawai je marwa me amfanin kawo magana a wannan wuri duk ana magana aikin haiji a ka fara aiki yadda Allah ya ambaci arwala asalin magana na mutaji ce amma tunda muna magana arwala tun da ita ma arwala Allah ya ambaci fuska ya ambaci hannu to kai ka magana kai ko kenan kai ma haka za ka yi shi ne ka magana aka masa ala haiji a cikin magana arwala ana magana tartib jeranta abu yadda ya zo ka yi shi haka ina ga cikin yan uwa nan wannan wannan cikin muka ta aikin haiji mun zo ya na gan shi ya huto daga safa ya ce mu ya kare suna kama kama na ga to ya aka yi ka tura su ce kare har mun zo gida a yi mata ya ce wai ya aka daga gari da wuri kaza ita ai na kare ce aka kare na ce a kare kare ce a saura wai shi daga bare ya fara na ce ko ba sauran da daya tun ka hana mara baka baka baka yadda ya kuɗe ba yanzu ka hana ka ɗauko daga mara baka baka baka sa yi kuɗe ba sai ka fara daga daga saka je mana kai daya amma ka fara daga marwa ka je safa yanzu ka fara kasfa nace yanzu kenan shi da kai ba baka kai ba ka koma ka cika sai da saura to haka ne kenan daga safa ake farawa a je marwa zinunan muna magana arwalla kenan arwalla sai ka fara daga inda Allah mata daga fuska zuwa hannu zuwa kai tukan kawawa shine abin da ke wannan ruwaya sai wa an jabir radiyallahu anhu qal kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza tawadda adara al-ma'a ala mirfaqi bi sanadin da'if jabir bin abdullah ke bada labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana arwala adara al-ma'a mana ajra al-ma'a yana farara ruwa kuma ce yana zuba ruwa a kan gwiwal hannun shi guda biyu nan me duk da nan ya ce a kharajar tarin kutali a mace da sinadi da ita amma hadisun iya da hanyoyi wanda ya tabbata hadisun sahihi gaskiyar magana ya inganta nan shi da ya kashi sanadin da ifi na amma malamai na kamar bani ya yi cikin takardishi haka wannan takirin da aka mashi ya tabbata akwai ruwa ruwa da tana da gindin zama hakan ya waka ya tabbata hadisin da zai wasu hanyoyi daban na ruwaya kina yana zuba ruwa akan gwiwar hannu guda biyu menene misala saboda da aka ce wa gasilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq hannun aka ce zuwa marafiq tunan aluga ka ɗauka aluga a ce daga nan zuwa kaza daga wani katanga zuwa wancan katanga to daga nan zuwa misali kano bakin gari ne kuwa cikin kano zan zuwa wancan katanga katanga tana ci ko bakin ta ne a iyaye ɗauka ka ce daga bakin gwiwa hannu ka tsare ka wance kenan ka zo bakin iyaka ya kaɗa a iya ɗauka haka a kalma aluga to amma sai kwanta ma a sunna tun da iya ɗaukar baki iya ɗaukar hashi a ciki to a aikace annabi sallallahu alaihi wasallam yana sa gwiwar hannu a ciki ba bakin ko ba bakin gwiwar tsaya ba ita ma tana ciki gwiwar hannu yanzu a wanke dole ya wanke har gwiwar hannu shi ya mutu ka maka anan annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwarara ruwa iya zuba ruwa akan gwiwar hannun shi kenan ba ida ba bakin ta tsaya ba har ita tana cikin abu da ake mutiya wannan sunna take ma wannan sharin take tabbatar ma da wannan magana in ka tsaya aluba ka iya daukar bakin nan ka tsaya amma wani ka aikace a nusar salama yana sa gwiwar hannu a cikin wankewa haka dai cewa wajen kuma ka abai shi ma ka abai kin iya ciki idan sau iya ciki aikace wannan shi ne abin da ke wannan ruwaya zuba ruwa a kan gwiwar hannu a ita a cikin wajen wankewa sai wa ana bi hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة بإسناد ضعيف وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه وقال أحمد لا يثبت فيه شيء wannan abin da yake wannan ruwaya cewa abu hurairah ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la wudu'a babu arwala idan ba ta yi ba ko an yi liman lam yuzkur ismallahi alai liman lam yuzkur ismallahi alai duk wanda bai ambaci sunan Allah ba ya ce wannan ruwaya da Ahmad Abu Dawud Ibn Majah ta zo da isnadi mai rauni ya kawo Tirmidhi ma ya kawo ruwayar amma daga Sa'id ibn Zaid ba Abu Hurairah ba haka daga kamar Abu Sa'id al-Khudri irin dai wannan lafazin mun amarta duka samsam ba wata ruwaya da ta tabbata kan wannan mas'ala wannan shine mas'alar hadisi wanda malami yana hukumci akan dukkan hadisi dalilin abin da yake hannun shi na isnadin zai zo mishi zai iya shafi inganta ba ko da ifi ne ko ma ya ce madu'i na gaba daya dalilin min zai ce madu'i na gaba daya ba dalilin wanda ya kala labarin aka iya samu cikin bincike na malamai wannan illa da ya ba wannan hadisi dalilin wannan mas'ala ta gushi a wani wuri ta gaci sahihi ne shi yasa cewa mas'ala ta malamai ko da irin abin da aka ta hayaniya akan wannan azumin azumin subudu aka ta yi wannan abin wani ya san da magana sai ka hadisi wani malami ya ce hadisin wudu ne a kai malami adalci na malamtaka idan malami zai yi wannan magana kan dan bai ra'ayin wani aikin fiƙi akwai fiƙi ta nufin ta kaza ne amma ka san sarai idan shi malamin da yace misali kariya ce ko inganta ba da hujja kai ya tabbata gare ka hanya ta inganta ruwa ta tabbata kuma ka ga ka ce ku san jahilai a wannan ma da ilimi ne ko mu zubi ne ka ba adalci tun da shi mana malami ya ce bai inganta ba da hujjar shi kai ka san sarai an samu ruwaya hanya tabbatata ba da wani abin tabbatacce ne kurin dan zai ta kace bai ganta a hadisi ma ta bai ganta ba a'a kai a wajenka idan ka tabbatar ga ruwaya ya tabbata da hujja bai dace da ka misali awa mutane wannan masala ta rauni amma da rauni don ka samu hanya ingantarka dan kan wannan masala zamu zo hadisi na karshe na misali شعبة بن حجاج شعبة بن حجاج ذكر سكت عمل مولينا في الحديث شعبة يا تتم لما بورز أكتر بورز أي سمع سلام سمع سلام عمل مولينا في الحديث an san shi da yake da zafi wajen wajen wajen tadrisi shi ce ke da yadda tadrisi gonda ya zana ya ce gonda in sha wutsari jaki cika ciki na da yadda tadrisi da yadda tadrisi mutum ne bai wasa bai san kwalokwalo cikin hadisi shuba ba shuba bin hajjaj wata rana kamar da yana ka ibn hibban cikin tal majruhin ya kama salih cewa dan musamman ko maka ba ta hadisi ba haka ba take ko ake balawa a ba aiki ne ba kamar aiki ba shuba iya cikin gida akwai abul haris alwarra ina ga wannan abin nasir ne abul haris ya ce iya kowai gidan shuba sai ya kawo wani hadisi shi a kan hadisin zama an zuba mu ce magana dai amma dai a wani hanyar da ka hadisin hadisin magana addu'a bayan arwala na an kai an kai arwala kai shi za a bude makoyi wajen guda takwas ko a ce ka zaba hadisin ne amma sai abul haris sai ya zo da wannan ruwaya yace haddathani isra'il an abi ishaq an abdullah bin ata an ibn amr ajwali ya ka ruwaya shi uba da ya hudo daga cikin gida ya cire shi da biyar mara shi fat da kuma gida ta ce ya shi kuka iya kuka a ce iya kuka kowa shi bai mutu iya kuka akwai abdullahi bin idris suka zare ya ce wani kuka mai ke ce ba kai kama da shi ba ka ce kuka mai ke kai kama da shi ba ya ce abin haushin da ya bani wani ruwa isnadin wani da ka goyi sa'a ma wai da ana ana ya ce wannan hadisi abin da ya wakana ya san matsalai ya ce shuba ya samu wani ruwaya ta abu sahab cewa hadisin ya ce haddatin isra'il an abin san abin san kasabin iya cikin masu masu dalis mai dalis a cikin sassan irin hadisi ne misali yanzu na samo ruwaya daga misali daga daga zai zuwa daga amar sai in ɗauke zai eh an ambaci na gaba alhali ga wani gaba amma kalin ba ta na ƙarya ɗauke da labari daga wani ko an wani na ce misali an wani sai sai ga musulman a dama ta ga ga musulman sadi ga muhammad eh bayan kun musulman labarin sai ce wani labari daga muhammad haka bane ba amma shi ga mun wannan illa ya ce a jama'a da wannan me yasa bannin wadin shi musulman da ya ga magana kai tsaye yayin ce ka magana ce ka ƙarya da bai daga muhammad ke amma shi ga mani to irin wannan masala ta hajjaji kwari a cikin mutum ba ke cikin mazamanta sai asalin ruwayar da ya ji haka sai shi shoba ya samu abu sahab ya ce wannan maganar da ka samu daga abdullahi bin ata shin abdullahi da kunnan ka kai shi shi ya wani ko kuwa abu sahab da malami na naji ne kwarai amma wani yana matsalai sai haushi ta ajiba wani an ji ba hudu eh an ji ba hudu kuna ce bai hudu shi wasu kuma soke ya ji labarin a koro mu hadisin ya tabbata ya ce wani hadisin ya yi iyalai na da dukiya zan ya tabbata amma ya sai samu magana tabbatatta bai da dala ba kun abin sa kan bata wa hadisani ba kurin an yi ce tana matsala sai wani cikin abokan cewa kai wani labarin tun da ya ce a ka abdullahi bin ata ya masa labari abu a ka iya raye iya maka ka san shi ba a basara ake ta kira ka ce wanda san basara a yau dan basara ne ayya basara yace da kama da kama maka zan labari hadisi guda ne ba shuba ce bai ne aikin haji ce to bana bana zan na haji saboda wannan hadisi zan ji haji bana zai fata ba sai niyya wajen kuma kuma iya san kun kuma tabbata magana wannan shin daga nan ta wuce daga nan ta zo kurum kan wannan magana da kawai sai wuce ya doki bulagurin musamman ya zo aikin haji ya zo iya bincika ina abdullahi bin abba ya sami imam malik haji ya ce ya imam abdullahi na ya zo hajji ce ka bana mai zo hajji ba iya yana shiga mutum madina ya ci iya madina shi ba ya tsari aji hajji gaba daya ba a jirgi ba balle magana a mota a jaki abin hawa dabba shi ba hede ya hayo daga nan ya kara gaba ya hau abin hawan shi daga nan ba ya kara kin haji ya kare ya ta yi madina domin shi abdullahi bin ata a sai yake a ya haka ne a sha'ar labin ata shi ya ce mushi ya ce labarin da ce da zuzuzu da shugaban wajen wajen labin ata ya ce hadisun wudu hadisun mughira ce shi ya ce shi mughira kin ya baka labari da kanshi ya ce a a wa baka labari ya ce sa'ad bin ibrahim sa'ad bin ibrahim shi ne mutumin madina shi ne ya hau ya tafi madina wajen sa'ad bin ibrahim da ya je ya ce sa'ad hadisin wudu kun da jima da kashi kun hadisin hadisin awalla ko wani abu ne shara hadisin mai romo hadisin wudu yace hadisin wudu kwarai ko ya tabbata da kamar yace mugira mugiran da kanshi ya baka labari yace a a wa baka labari ziyar bin mikhrab ziyar bin mikhrab shukuru ziyar bin mikhrab mutumin basara ne can inda wuce ba wuto ji abin wata kan abu shuba kuma ya sake komawa ya sake komawa garin tukuna su yi su ziyarar bin kira shi ma mai tambaya wanda ya tarihi da ya fara ba ya tabbata ya ce kai da kanka kai ji wa baka labari ya ce shahar bin hausham shahar bin hausham da kan shi ya baka labari a kai kuma ta baka labari a shahar bin hausham shahar bin hausham baka labari to shi ma da karshe ta hedi kai daga abu raihana shi da alaƙa ƙarshe da muke neman yawa muna magana malamai suke neman magana tabbatatta daga wani zuwa wani zuwa wani karshe dai shi ba ya kare wannan yawon makka madina ya koma basara ya ce wannan ruwaye ina ma amfani na ruwaye zan ba shi da tushe kwata-kwata ya tura ruwaye alhali hadisin ya tabbata ta cikin sai musulun ya ce hadisin kariya ne na banza ne hadisin wani irin wani fara kama kama kama kama ne kama kama su ba ya ce wani hadisin da ya tabbata ce ya harjuke ya tara iyalai na shi ba ya bari hadisin dalilin me yasa masu kawo hanyar da labarin ta zo amma da shi muna da ruwaya hatta cikin sai musulun annabi sallallahu alaihi ya ce duk wanda ya arwalla bayan tsaya Allah ya ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu annabi sallallahu alaihi ta'irin wannan hadisin dai yace za a gudun uwa jin guda takwas za ce ka zaba to yanzu da kowa sun ta inganta yanzu kullum dan ina su kan wancan hadisin wancan shi ba an ce kullum ruwa da zama hadisin da kada ma kullum shi ba hadisin ba hadisin ba zan shi ba bayan na san ya inganta ta cikin sai musulun sai na kawo magana in ruwaya ta tabbata a takaice ta hadisi ko da a wani wuri an tabbata inganta ba bai kamata ba ta tabbata kawo mutane shuma a kan shi don zaka za a ya tabbata dama shi wancan yau a yanzu a rayuwar za a yi wani abu ya tabbata amma wanda ya ban labarin na san sai makarici ne bai da matsala sai da doka ban da amma bai hanawa wani ya kawo min labarin mutumin da na amince da shi zan doka shi ka da kamun wannan yace kuma da dan wannan kada bane tunda za ka mun gaskiya ya doka in ji abin nan gaskiya ne kin ba ruwa da wani na doka dalilin wani shi da shi da kuma hadisai an ce da ifi ne amma ya dalka ya inganta a nan wannan isnadin ya yi aiki da isnadin wannan ya ce hadisin da ifi ne mana muku bayani bayan binciken malamin kan ruwayar hadisin cewa babu tsalla ga wanda bai yi bismillah ba ya tabbata kuran matuƙa ba mantuwa ba kakkabar kakkabar yin bismillah a wajen awala ruwayoyi sun tabbata kan haka na babu arwala ga wanda bai yi bismillah ba ma mantuwa kai wannan kuma san da amma daga kama kan mantuwa ma da gangan kakai sakaki a takaice kan maganar kan barin bismillah a cikin arwala sai ina ne za mu tashi ya ce wa an tsala ne ku wa an tsalahata bin musarrif عن أبي عن جده رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف Allah bin Musarrif ke ba labari daga babashi Musarrif. Zuwa kakan shi cewa ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana raba tsakanin kurkurar baki da shaƙar ruwa. Kinan yan kurkura su uku an kare ta kuma a shakarwa to amma wannan hadisi da ya kawo raba kurkurawa da shakawa ba shi da inganci ko ta hanya babu inda ya ganta daga ce kan sha wahala babu inda ya ganta tsamu gonda ya ganta kan masala wa an ali radiyallahu an fi sifatul wudu wata ruwaya daga hadisi daga ali radiyallahu an ke cewa shi ma ali inda yake kawo siffar arwallah na musulman da annabi ke arwallah dan su za su zo sahabi zo ya zamana ba komi zan gura muku da manzala ke zan gura muku ya annabi ke arwallah sai zamana ya arwallah a gaban kowa to a wannan arwallah sai dana alake siffantawa yace thumma tamada mada wastanfara salasa ya kurkura ya sha ya hayatar su uku يمدمد وينصر من الكف الذي يأخذ منه المال إيا كركراوة يهاتر daga tahin hannun da ya ɗauko ruwa guda kan ba magana rabawa daga ɗauka guda ya kurkura ya hatar da cewa sun shiga bace sun shiga ko tun an san dai ba hatawa ba shaka ba ko wata wata wata ba abin da aka shaka shaki hatawa sai dan masu na kan abu na iya cikin wannan aka ta amfani na gaje ta magana kaga yace kun iya kurkurawa yana hayatarwa yace maka wasu ko ya shaka ba rage magana ne ka san sare ba abin da ka shaka shaki hayatarwa in ma ya ga ka shaka ba yace maka iya kurkurawa yana hayatarwa daga tahin hannun guda da yake kurwa wannan kuma akhrajahu abu daud wa nasai kuma ya inganta وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء صفة الوضوء شيما عبد الله بن زيد شيما إيه صفة النبي صلى الله عليه وسلم هنا هي كلامك wannan nukuta da muke magana kanta yace summa adkhala yadahu fa mada mada wastanshaq min kaffin wahid yaf'alu dhalika thalatha annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa hannun shi ya dauko ruwa doka guda fa mada mada wastan shakka ga anan ya kai maka wasu shakar ya kurkura ya shaka ta kawo haka bai hatar tun da kai gama hatar wada ya kurkura ya shaka min kaffin wahid kaji daga tsoka guda ya fa'alu zalika talata haka yi su uku ya ɗauko ya gumtsa ya rage saura maka ya zubda kuma ya shaƙa ya hatar haka yake a doka guda an ce wannan shi ne abinda da muke imma ya so uku ko so ɗaya ko so biyu shi ne a doka guda bai rabawa bai kurkura daban kuma dokar shaka daban a doka guda yake yi kuma saura saura ya yatar haka yake su uku wannan ruwa ya ce bukari ya kawo musulmi ya kawo kenan tabbacin hada kurkurawa da shaƙawa a tsoka guda a kurkura a rage saura a shaƙa a shakar ta muku bayani ba maganar sa baki kan haka nan ake sa baki kan kurkura kan sa baki ka zama rola ba wannan wannan ka zama rola ce a suwaki ana shi tun da farko za mu gani aikacin insha Allah sai wa an anas radiyallahu anhu qala رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدميه مثل الزفر لم يسمه ماء فقال ارجع فأحسن وضوءك أخرجه أبو داود والنسائي أنس بن مالك يبان لابان سوى النبي صلى الله عليه وسلم يا قوان متن وفي قدمه مثل الزفر أقوى الشيء ونولي ديدي كمان فرشي ودون ورن lam yusruhuma ruwa bai taba wurin ba faqar sai anzala ce miki irje koma kinda kai arwalla fa ahsin wudu'ak ka gyara arwallaka ko ka kyautata arwallaka karkashin wannan wasu malamai ke cewa duka ma a sake arwallar kan maganar tarti kun su a kamar da jama'a musulman cikin subul salam ya kama magana mahi kari a ya wanke daidai a ta kyautata ya ce kace Allah ba sai ya kyautata ina ne illar wannan wurin harci kenan ya koma ya gyara wannan lafa wurin da ruwa bai taba sai wa an anas radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yatawadda bil mudd ويغتسل بالساعة إلى خمسة أمداد nan kuma su ga maka kayan arwallah da me ake wannan bayan da muka a baya mai bayanin arwallah arwallah arwallah to da wani kimiyya yawan ruwan da ake da ya kamata a yi arwallah da shi ita shi ne manzana sallar salama ya tawadda bilmud iya arwallah da muddi guda muddi guda an ce mutti kamar misali millimeter 750 sassan millimeter milliliter kai milliliter da ke nan gidan bai cika litar ba bai bai cika litar ba nace mutum turakar ko turakar ke litar turakar da litar turakar sai ya ce iya arula da mutti kuma iya wanka da sa'i guda zuwa sa'i biyar ke muddi hudu zuwa muddi biyar wannan muttafaqun alayh wannan daga nan ne ku wannan shine aka ce abinda daga iska babu ruwaya nan gaba bayan wannan da take magana mai karancin anakota ruwa ya kawo bayan wannan ha ha sani to a takaice akwai ruwaya ta yana aula bisu sai muddi nan na gaba ba annabi ya arwala da kashi biyu wannan ba ta inganta cewa kashi kashi me aka cewa kashi biyu na muddi kenan kashi biyu na muddi kenan bai kai muddi ba fare gaskiya da muddi shine tabbata yara da muddi guda wannan abin da yake kullum sai kokarin takaita arwala da ruwa da yawa in ya wuce wannan kuma abu ne bakin amma ne bakin kokari ne takaita kuran wannan ya kama ka dai ga abin da Allah yi an ce jiki akwai mu kaushi jiki akwai mu taushi jiki akwai misali yanzu mutumin daji wani ko cikin sanyi hata ta baƙe baƙe da wanda dama ya sha mai dun sumun taushin fata akwai banci ga yanzu gaskiya shi da lakul halin ko ma mene ne fataka ya kokarin bakin takaitawa wajen kyautata karantar da zubur wajewa wannan shine sai hadisin umar bin khattab ina ga muna so da mi a rawallan a aikace kamar da muka yi lokacin zama da mako minti shalat duka yanzu yanzu mu tsaya a nan sai mi a rawallan a aikace kayan mu nasa a da ta tsara a insha Allah sai ɗan shiri إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد assalamu alaikum ya jama'atul muslimin yan uwa mun sha karatu na baban arwalla yanda arwalla ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ganin mun yi darussa da dama yanzu mun zo ƙarshen babi na arwalla to za mu yi arwalla a takaice za mu yi ta a alƙashin fadar Allah subhanahu wata'ala ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wa masawu bi ru'usikum wa arjulakum ila ka'bayn wannan aya akwai ruwaya ta Humran Mala Uthman iya bada labarin yadda Usman bin Affan ya zo cikin sahabbai cikin jama'a yace zan gwada muku yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin arwala aikace wannan ruwaya bukhari ya kawo musu lima kawo ita ce jiko a wannan mu kenan da abinda za mu yi wannan abin da muka karanta a baya muka so mu yi wannan arwalla yaya muka karanta mu yi ta aikace yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaya arwalla shi shine za mu yi aikace insha Allah da farko dai in muka ce aswaki aswaki shi arwalla kahin a shiga ake yin shi misali ga aswaki na zan yi asawaki in yi asawaki in goga in goga in goga in goga na kare asawaki sai in aji na yi harkun harawa karatun na kusan karshe bismillah iya cikin cewa babu arwala ga wanda bai bismillah ba haidai inda zangam ana haidai in amince kai amma da zangam ka abarta kinan bismillah kuma sarama haka yake arwala hannun biyu ke gamawa da kuma sai ba a gamawa arwala kuda ba ta kuda bace ba haka mun zana ke arwala haka yake ga haka so daya ko haka biyu haka uku kenan ko saura ɗaya kenan haɗo ko kuma saura gani ku biyu saura uku kenan kuma da ba ngan sai hada ku to sai haka a zuba ruwa da hannu guda hannu biyu daga asalin matsalar gashi na asali akwai mai sanko daga nan je goshi asalin gashi na asali zan wannan shine tsawon huska faɗinta daga nan zawa nan kenan haka ɗaya wanke ya ta biyu biyu ko uku ta uku yanzu na ƙari fuska uku sai hannu tun daga nan yatsa haka da kuma su fara daga nan a'a aka ce hannu tun daga yatsa nan an ka komo sai ka zuba ruwa haka ka yi wankewa guda haka wankewa guda kenan ta biyu haka kuma shi ma bi kenan ko ta uku haka na yanzu wanke uku shi ma wannan haka kan zuba ruwa hajji nan guya hannu nan kuma tun daga yatsa nan sama haka ba a tsaya bakin nan an kai ka kabar saura kenan haka kuma kan zuba ruwa duk da yana ko in zubo daga sama ko in yi haka shi ta zuba ta gama hannun haka wannan uku ke na hannu sai kai haka haka ya zo nan kuma maido shi kuma haka haka sauran ruwa sai haka kunne yake nan ruwan da na yi haka sai na maido sauran ruwa kan kunne mai haka an kare kunne yanzu sai kawa so daya kunne kenan yanzu sai kawa kawa ita ma wanke uku ne amma ina zuba ruwa misali yanzu zan zuba ruwa zuba guda ko sai zuba ta biyu ko haɓa kinan ne kuma sake zubawa misali wanke uku da kuna ta kawa ta dama haka ita ma ta hagu kenan zan zuba ana sa yatsa nan haka dan haka zuba ta biyu kuma in zuba shi ma so biyu zuwa uku dai kuran ta uku dai in zuba to yanzu in kaga na uku ta kare to wannan da aka ce uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya arwala guda ya gwada guda so ɗaya ɗaya ta yi so biyu kai ta yi uku ƙarshe ne kamar mu gane da ake cewa wankewa guda ta yi ba zuba ruwa guda ba yakan yi ka zuba ruwa so guda da gama ko ina ba nan ba a cewa kai ɗaya ba kai ɗaya ma ba ka sallata amma wankewa da aka cewa ɗaya ta yi in dai da ka zuba ruwa ko ina ya gamu in ka sallata yi kana iya ɗaya kana iya biyu uku ne da bace dun da ƙara kuma ya lai kuma babu laifi ka wanke nan so biyu nan so uku ko nan kawai ke nan nan nan uku kai nan so so biyu ba ba ba matsala ko daya dole kai ba ba da komi yanzu kenan bayan ka kare haka ruwa da zamu je a gaba ta musulmi sauran wurare sai yake cewa duk wanda ya alwala ya kare sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ja'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin za a bude mushi ƙorin aljanna guda takwas a ce sai ya zaɓa wannan fadar da kenan wata ruwaya an kawo ta ruwaya ita kuma cewa wanda ya alwala ya ƙari kahin ya tashi sai ce subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka annabi za a ɗauki wannan kalmomi naka za a sa cikin wani abin rihewa a rihe ba a ƙara buɗewa ya gobe kiyama kan mizani shine addu'a ta fadala addu'a bayan ƙare alwala gaba ɗaya muna fata an gani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
to ɗan uwa ta kai bayan mun ga sufa arwala aikace abinda kuma muka dan mance da farko maganar niyya niyya ta arwala da dukkan ibada ba maganar na wuce udu'i ko na wuce salata kurin niyya lokacin da ka zo ka zama na wurin arwala mai ya kawo ka wannan abin da ya kawo ka da yake ranka za ka yi shine niyya arwala kurin ba bukatar na wuce udu'i ko kaza babu kuma mun yi bayani yin bismillah ka'ida ce a yi bismillah kuma cewa asawaki da farko ake yi in ma za ka yi da yaka shi ne kayan a hawar alwala ake asawaki wannan shi ne ke na maganar niyya babu ba da fasin kun babu wani daga hannu ana haka haka daga hannu babu babu da kai sama hakon da ma ruwa daga kai akwai bata inganta ba amma babu babu daga hannu haka nan ka huta da daga hannu ko haka da kai kurin inda kake kurin za ka yi wannan azkarikin na ruwa da ta inganta da ta cikin sai musulun na in kai za a baka za a buɗe ma kowa da zaba su kenan da an mun ganta ruwaya duk wanda ya wannan addu'a bayan arwala za a buɗe mishi kowa a ajina guda takwas sai ya zaɓa ko ruwa musulun da imam turmuzi ne lafazin game da makaranta ba wanda kai kurin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين wannan in kai za ta bude kowa a cikin guda takwas sai wanda an kai za a ɗauke ta a rihe cikin wata takarda a rihe ba a ƙara budewa sai gobe kiyama kan mizani ita ma kuma daban take ita kuma subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk shi ne azkar da ake bayan ayar Allah gaba daya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk